Shirin bashin baki.
More music at HouseOfSongs.com.
Bashin baki.
warwarar sagakkiyar sakar hikima da aka saƙa ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma.
kowaye mai wannan warwarar
mai gabatar da wannan shirin da kuma bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wake zama bakon shirin bakon shirin shine masakin sakar da za a warware tare da mai gabatar da shirin nasir abbas babi
Bashin baki.
Mai sauraro sallama da fatar alkhairi a gare ka, kamar yadda watakila ka ji a satin da ya gabata mun fara gabatar da shimfiɗa dangane da abin da ya shafi rayuwar farfesan waka wanda muka ce waƙoƙinsa ne za mu fara sharhi a cikin wannan shiri na Bashin baki.
a wannan mako cikin amincewar Allah ga mutsun dum a cikin shirin.
Bashin baki.
kan ba haushen girka na san muna da turka turka farfesan waka na yi waka na ban kaɗo ba haushen girka har na azashe bisa misalin nan na hurtumi na sada asirka Daga cikin shahararrun waƙoƙin Suleiman A. Tijjani wanda aka fi sani da farfesan waka akwai waƙar da yawa lakabi da Bahaushen Girka. Kuma wannan waƙar ce za mu tsunduma a cikin sharhin ta yau tare da mawaƙin wato shi farfesan waka ɗin. Sai dai kamar yadda aka sani ba a ambaton sunan sa'adatu ba a fara da sa'a ba kuma kamar yadda sa'a take tare da sa'a haka duk mai shawara da sa'a yake tare da sa'a. Wannan kalma ta Bahaushen Girka ko me farfesa zai ce a kanta?
ma'anar bahaushen girka babu kalmar ni na kirkiri kalmar ko in ce ni na tsiri kalmar amma abinda nake nufi shine bahaushe wanda ya zama dan bori bayan an yi masa girka kamar ka ce wani sabon suna ne na dan bori da aka fitar a waka Ah, tunda in an wa mutum girka dai bayan girkarsa ta zauna shikenan kokari ake ya zama dan bori ko da ya fara harkar bada magani ko kuma makamantan haka so wannan shine makasudin da yasa sai na kira wakar da bahaushen girka To na gamsu kuma ina fatar masu saurare sun gamsu sun gano abin da ya sa farfesa ya kira wannan waka da bahaushen girka. To sai dai na tambayi farfesa menene makasudin yin wannan waka daga sunan wakar za ka ɗauki makasudin yin wakar ƙoƙari ake a fitar da wane ne ɗan bori ko kuma ya ake yin gyarka ko kuma menene bori a ƙasar hausa sannan idan yana da illa menene illolinsa a ƙasar bahaushe ko a a mahanga ta bahaushe wannan su ne a taƙaice makasudin yin ita wakar da kuma sunan ta baki ɗaya.
Dalilin da ya sa farfesan waka ya yi wannan waka ta bahaushen girka kamar yadda ya ambata shine ƙara fitowa da bahaushe fili lamarin bori da girka a ƙasar hausa da kuma illolin da suke tattare da shi ga al'adar malam bahaushe. Wani abu kuma da yanzu za mu ji daga bakin farfesa a cikin sharhin wannan waka shine yadda aka sha gudu kafin a ci zoman. wato maganar rubuta wannan waka da kuma kidanta da rerata har ma da muryar macen da ake ji a cikin wakar a matsayin mai amshi
lokacin da aka yi ta ko lokacin da aka rubuta ta zuwa lokacin da aka rera ta wannan waka ta samu a alif dubu biyu da sha biyar tsakanin watan yuni a nan tsakanin na samu wannan wakar na rubuta ta so amma a lokacin ban buga ba sai har zuwa karshe karshen shekara irin wajen oktoba haka a wannan lokacin ne na samu na buga ta ta zama ta samu kiɗa kuma har an rera ta Ubangijinmu ba shi da tamka.
dangane da wanda ya yi kiɗanta abubakar sibi ne abubakar sibi eh, shine eh, makaɗin da muka fi yawan kaɗe-kaɗe da shi mazaunin kaduna ne ah, kuma a nan ofishinsa yake shi ma to sai dai ɗan abu kaɗan shine ta inda aka rera ta daban kuma inda aka kiɗan da aka ɗora mata aka rera ta daban makaɗi kamar yadda na ce maka shine abubakar sibi ah, wanne yana na a kaduna ni kuma a lokacin ban ma zo kaduna da zama ba amma nakan zuwa mai kiɗa da shi kuma in koma kano na rera wannan waƙar a kamfaninmu na lafazi a wajen mai gidanmu kenan alhaji rabiu dalle a nan na rera bahaushen yarfa domin ko a lokacin ban mallaki farfesa waka international ba wato kamfani na na yanzu wacce aka rera wannan waƙar da ita ita ce hajiya zuwaira ismail Eh, ba zan manta ba a wannan ya tuna min da lokacin da muka zo za mu yi wakar eh, da na kunna mata ta ɗanji kuma za ta ɗauka sai ta ce mun ita kalmomin nan ba mata jim takamaiman ma me ake cewa saboda kalmomin an yi lugudan baki an yi lugudan wasila sai ka ji kamar abu ɗaya kawai kake ta re re re re kake faɗe ko kuma ba ba ba ba kake faɗe to a haka dai amma da yake ka san abin ka da gwanaye wa Allah ya hora abin ina kunna mata kuma ta yi ma zolaya ce saboda ai kafin ni eh, manya manyan mawaka nawa ta aiki da su masu kalmomi ko kuma masu fasahu da azancin da zai iya fin abin da na iya kullawa to kawai dai da ta ji kuma nan da nan ta ɗauka ta bakin farfesan waka a rubuta wannan wakar ta bahaushen girka ne a shekara ta 2015 a jihar kano a lafazin studio inda abu cv ya buga kiɗanta a jihar kaduna mai amshin kuma ita ce hajiya zuwaira ismail to baya ga wannan kokari duka sanin cewa banza dai ba ta kai zomo kasuwa yasa na tambayi farfesa shin kowaɗanne saƙonni ne yake son ya ga wannan waka tasa ta isar sai ka da baki yana mai cewa
An gabza tozali a idanu, alami da gura laɓa toka. Da turaren wutar kiran kwankwa mai dogo da ina na ta jiranka.
zai nasiru sakonnin cikin wannan waka kamar in ce a bayyana suke saboda tun daga sunanta an gaya maka suwa ake son ai magana akai ko me ake son ai magana akai Ah, amma dai ni sakonnin da nake son su kai ga al'umma kala biyu ne zuwa uku na farko ah, ni ina son na zaburar musamman wa matasa irina ko kuma ma'abota ah, bibiyar ah, batun al'adu da adabi akan su san tasirinsa da kuma ƙarfinsa da kuma zurfafa bincike-bincike a kansa Ah, irin a san menene bori shin ya ake girka sai kuma illar da yake da ita da irin tasirin da musulunci ya yi bayan da musulunci ya zo ya rusa batun tsubbace-tsubbace da batun bokanci da batun bore-bore wanda ba za a ce an daina gaba ɗaya ba amma an rage masa kaifi an ruguza shi saboda zuwa da aka aka jaddada musulunci dangane da eh, tasirinsa da kuma menene shi da na ce maka shine in ka duba ah, wasu masana suna magana kamar wato bori ana kallonsa inda za a iya za a iya cewa kamar wani addini ne mai zaman kansa a ƙasar hausa kafin zuwa musulunci so abu a al'ada da ya kai wannan tasirin an ya bai kamata a ce an san shi an sanya yake an yi zurfin bincike a kansa ba a waka musamman waka irin ta waka babu yadda za a yi ka iya kawo abubuwa duka ko ka faɗe su duka don haka sai nake kiran abin da tsokaci kawai ni na tsokaci ne na zaburar ga waɗanda suke da sha'awar abin kuma za su zurfafa bincike za su ga cewa a to a waka ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza ok to in haka ne bari mu ƙara bincikawa abubuwan nan ai ba iya haka suke ba saboda kowanne abu ka ji na faɗa zai wahala ka ga shi kaɗai ne suna da yawa sai dai in zaɓi guda ɗaya ƙila ko biyu in faɗa su zama tsokaci wanda in mutum ya tasa bankitansa da eh, neman ilimi a kai zai gaggano su da yawa da yawa da yawa sa'an nan kuma ah, ah, mu mutane ne masu ƙoƙarin ɗabbaka al'ada da adabi da kuma ah, tallafa musu wajen taimakawa wajen yaɗa su da kuma inganta su to kaga ba- wato lokacin da kake son ka tallafo abu ko ka yaɗa shi ko ka ba ware shi ake yi shi tukuna a ga wanne ne ba wanne ne ba ai ba a ma san shi ba tukuna sai an san sa sannan za a iya gane wanne ne mai kyau wanne ne mara kyau to in mun tashi abin da ya shafi adabi da al'ada kan fatowa muke duka duk abin da ya zama yayi yayi yayi ya shiga ciki karkashin matafiya ta bahaushe a al'adarsa ko kuma adabinsa so za mu kamfato shi duka mu buɗo shi gwargwadon yadda muka iya alabashi kuma a ciki in ka biyo mu za ka ga kuma tunda ai dukkaninmu muna da addinai za ka ga kuma ina muke ta ƙoƙarin kaiwa wanne addini ya tantance wanne addini ya ce a bari ya addini ya ce a kai amma abin da da nake daɗa nuni a kai shine addinin ka bai ce ba za a yi al'ada ba bai ce ka ra'ayi al'ada ba amma al'adun da suka saba masa su ne ya ce a tsayar da su marasa kyau kuma duk sanda kaga addini ya ce a bar kaza amfanin kai da ake cewa ka barin ne domin idan dan adam ya bar al'adarsa to me zai yi in dan adam ya bar adabansa to me zai yi hanyoyi ne na rayuwa dukkanin su in ka tashi kana bincika su kana tsatsara ko kana eh, tafsirin su ko kana sharhin su dole dai za ka dawo ka dura su a bisa cewa hanyoyi ne na rayuwar dan adam bisa yadda yake da yadda ya taso da yadda zai kai da yadda yake a ƙarshe da yadda yake gudanarwa to in ya fasa su ta ya zai ya rayu dole ta su dai zai rayu to a ƙarshe za ka ga a ƙarshen waƙar kuma baituka baitukan ƙarshe za ka ga kuma na zo ina faɗin albarkacin zuwan musulunci bayan da musulunci ya zo kuma kowa ya gane sharrin boka ma'ana shi yin bokancin ma sai zama ba abu ne karɓaɓɓe ba a yi a zuwan addini da addini ya zo ya karantar da mu abu ne da za a kyamata abu ne da za a guda
kofa ta buɗe ɓarna kenan wannan mutum ga ya zama boka Buri da bore ware ware.
sai cin su ko bargon kaji mai wake-wake kai kai tonka Ya banka ba haushen girka.
albarkacin zuwan musulunci kowa ya gane sharin boka Babboni yarawar su ta daure.
kaidun kokon kwabila ya taru manufa ta zaburar da al'ummar hausawa su fantsama a cikin neman ilimin abin da ya shafi al'adarsu da kuma bayyana yadda musulunci ya tsabtace al'adar malam bahaushe daga ayyukan bori da ire-irensa suna daga cikin sakonnin da ya sa farfesa waka ya saka wannan wakar wani abu kuma da farfesa ya bayyana shine yadda ya kasa wannan wakar gida uku duk dai a kokarinsa na ganin cewa sakon nan na wannan waka ta bahaushe girka ya isa inda ya kamata ya isa kuma an amfana da shi bari ku ji kalaman daga bakinsa sashi na farko shine sashin shimfiɗa wanda kafin a yi amshi abin da aka fara yi wannan shine shimfiɗa an fara maka shimfiɗa don a yi maka irin ɗan tsakure wanda ka san menene za a yi magana a kai ko kuma me aka zo za a yi maka magana a kai wanda zai zaburar da kai ka biyo mai saurare don ka biyo shi har ƙarshen waƙarsa sai sashi na biyu kuma ko ɓangare na biyu shine ɓangaren amshi wanda wannan amshi shi za a yi a farko sannan kuma shi ma'amshiyarka ko ma- wacce za ta karɓar maka amshi za ta yi in mace ce in kuma busa ce in kuma maza ne sannan kuma shi zai ci gaba da maimaituwa idan ana da buƙatar hakan tsakanin dukkanin baiti da baiti in an kammala baiti ɗan huta wadda za a yi wannan amshin shi zai maimaitu kafin a ƙara shiga wani baitin sai sashi na uku wannan shine na ƙarshe shine duka baitukan waƙar Ah, wannan sashi kuma shi ya kunshi kowanne baiti ga yadda yake kowanne baiti ga adadin ɗangwayensa kowanne baiti ga adadin ah, wato sadarorin da suke cikinsa in ka duba ah, a a dangane da shimfiɗa za ka ga ai abin da aka fara cewa shine yin baitukan bahaushen girka na san muna da turka-turka farfesan waƙa na yi waƙa na bankaɗo bahaushen girka har na aza shi bisa misalin nan na hurtumi na sa da azurka sai aka katse maka haka Yin baitukan bahaushen girka na san muna da turka turka. Farfesan waka na yi waka na ban kaɗo bahaushen girka. har na aza shi bisa misalin nan na hurtumi na sada asurka.
Ah, kiɗa ya ci gaba sannan sai aka ɗauki amshi bauri da boruware bare Boboni yarawar su ta dauri na ban kaɗo ba haushen girka.
fashin baki warwarar waƙoƙin farfesan waƙa fashin baki
bauri da wuri ware bare boboni yarawar su ta dauri na ban kaɗo ba haushen girka
Dukan bayanan da suka gabata dai ƙoƙarin sharhi ne akan ita kanta gundaren waƙar ta bahaushen girka. Yanzu lokaci ne da za mu fantsama a cikin waƙar inda za mu fara ɗauko amshinta domin mu gani shin wace hikima ce take saƙe take kumshe a cikin amshin wannan waƙar. Waɗanne kalmomi aka yi amfani da su kuma wani saƙo ake so mai saurare ya fahimta daga amshin wannan waƙar. Farfesa waƙa gare ka.
kamar yadda ɗazu a tun farkon gabato mu zaka ji ina ce maka an yi lugudan bakake da lugudan wasula wanda cikin kowanne irin motsi wal- ko sadarori da da mawaki yake rubutawa ko yake gabatarwa ko yake rerawa zaka samu akwai wasu azance azance wasu ma in in ba nazarin wakar yake ba ba lalle sai ya- ya san ma me ya faɗa ba amma a hikimanci Allah ya hore masa kila kwakwalwa da hazakar da zai faɗo su manazarta kuma in sun zauna su za su farfasa su ɗaya bayan ɗaya har ma wani lokaci in kai ma mawaƙin mana- masana manazarta suna fashin baki akan wakar ka ringa jin oh dama kaza kaza yake nufi dama kaza kai fa kai da kanka kana da hikimar kana da baiwar amma a fasa a ruguza a niƙa shi a yi masa warware a gane wannan shine kaza wannan shine kaza wani ba kowa yake da wannan eh, ilimin ba ko baiwar ba saboda abu ne na masana sai su da Allah ya horewa wannan aikin su kenan to bauri da bori ware bare da nake cewa bauri da bori ka cire bare a ciki nake nufi misali eh, a- w- manazarta ko masu ilimi akan abin da ya shafi al'ada da kuma shi borin suna cewa wasu sun ɗauki kalmar asalin bori ta samu ne daga bauri so saboda haka daga bauri ne sai aka samar da kalmar bori shine ni kuma da nazo nake tsarawa ƙasa nake cewa ware bare cire wanda ba a cikin su yake ba ma'ana wanne ne ka zaɓa ko ka yarda shine asalin kalmar domin uh, bauri abu mai bauri dai an san ba daɗin taunawa gare shi ba a bai so sai ake ganin ai wannan kalmar baurin ita ce kalmar da ta zama sula ko asali ta fitar da kalmar bauri a ƙasar hausa misali eh, shine in ka ɗauki borin gyaɗa da ka tauna za ka firzar da ita saboda ta tashi daga layin abin da i- ake son ta bayar shine gardi da ka firzar da ita ba a bar so ba ce kenan ta sauka daga layi ta yi wani layi daban to haka sai ake kallon ai bori ma wani abu ne wanda kila ya ko ya kangare ko kuma ya fita daga layin da yake to sai ya koma ta nan ta bangaren wannan kenan sai kuma boboniya rawarsu ta dauri shi kuma har ila yau wato boboniya wani yanayi ne ko wani lokaci ne ko wata ɗabi'a ce da raƙumi kan tsinci kansa Eh, akwai lokuta da dama da in ya shiga daji wasu lokuta da yake cin kayarsa akwai wani tsalle da yake yi yana jujjuyawa bakinsa yana kwamfa in ya ci kayoyi so wannan tsalle da duduma da tutuma da ike yi shine ake kira bauboniya so ni kuma da na kalli dan bori in ana masa girka shigen irin haka yake tsalle yake duduma ya faɗi ƙasa ga wannan ya taɓa ganin ya ake yi to wato kamar shigen wancan raƙumi haka za ka ga yana tsalle yana duduma bakinsa shi ma yana kumfa shine sai to wannan abin sai muka kalle shi a matsayin rawa ce ta su ɗan borin shi sa sai na ce bauboniya rawarsu ta dauri kaga dai raƙuma ne suke yi ko kuma ka ce irin hurtuman shanu haka ah, to amma sai na makalawa wannan ina kwatantawa ma'ana dan bori in kana wannan tsalle da dudumakka bakinka na kumfa kama kake yi da wa'ancan raƙuma in suna yin bobo ne shine na ce to na ban kaɗo bahaushen yarka ma'ana ku zo ku saurare ni ni ba ga irin kwatance na ga misalan da zan baku kamar in haka ne wancan dan bori kwaikwayar wancan raƙumi ke ko kuma ɗabi'u yake irin ta waɗancan raƙuma idan suna cikin boboniya shine boboniya rawarsa ta dauri lagudan baƙaƙe kuma da nake ce maka an ka duba ba- bauri ba ce bori ba ce uh, sai lagudan wasula kuma ri kaga wasalin eh, i ne nan ma bori shi ma wasalin i ne wajen ware bare kaga nan ma re ce wasalin e ne nan ma re bare shi ma wasalin e ne sai bobo ne ya rawar su ta dauri a ƙara dawo maka dari ɗin can na ban kaɗo bahaushen jarka har dai zuwa ƙarshen amsa.
fashin baki
Bauri da bore ware bare babboni ya rawar su ta daure ya banka ba haushen girka.
Turkaniyar kiran 'yan kogo wane mutum ya rushe garka.
Bauri da bore ware bare In an yi katarin haɗa komai sai ran shigar suwa dokinka.
ya banka ba haushen girka.
Mai kata kaura ga su garaya sautin a gane taken iska.
Babboni ya rawar su ta daure.
Gaɗar ira zai an tatum ga julku kuwa mutanen girka.
Bauri da bore ware bare babboni ya rawar su ta daure. Ya banka ba haushen girka.
Kafin zama ba haushen girka kwana bakwai ake bisa girka.
Bauri da bore ware bare An sha wuyar dare da ta rana, an sha tsumi na baurin girka.
ya banka ba haushen girka.
Bishiya ta gori ba ko tsamiya a gurin da za a wanke girka.
Babboni ya rawar su ta daure.
Wankan fita-fita daga girka, daɗa ya zamo ba haushen girka.
Bauri da bore ware bare.
warwarar waƙoƙin farfesan waƙa Mai sauraro Allah ya sada ka da rahamarsa, ya kuma tsare ne ya tsare ka daga sharin boka.
fashin baki
A nan ya kawo ƙarshe. Nasiru Abbas Babi, kuma kada a manta, idan Allah ya kai mu wani mako za mu ɗora, inda za mu ci gaba da tafsirin kowane ɗango da baiti da yake cikin wannan waƙa tiryan-tiryan tare da shi asalin mai waƙar, wato farfesan waƙa.
Tunanina ba za a manta mu ɓari ba. A tunanina aure ba zai zama wasa ba. Ranar wanka ci bebe gaji rufewa ba. Farfesan waƙa bai taɓa kushe karatu ba.
Ku ji zance na karatu ba za ya fi aure ba. Maslahar aure ba za ta bar kan kowa ba. Ga uwa da uba hakin ku bai taɓa saukawa.
fashin Yarmu baki ta hango aure ya fi mata ba waiwa. Sai kuka yi fatali wai ba ta ƙara karatu ba. ban ƙi karatu ba amma ba zai hana aure ba A tunanina ba za a manta mafari ba. A tunanina aure ba zai zama wasa ba. Ranar wanka ji bebe gaji rufewa ba. Farfesan wa.
yanzu a madadin wato farfesan waka bakon shirin da wanda ya sanya shirin a cikin faifai da bai gabatarwa a halin yanzu nasiru abbas babi fashin baki ke cewa na barku lafiya
warwarar sakakkiyar sakar hikima da aka saka ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma
kowaye mai wannan warwarar
mai gabatar da wannan shirin da kuma bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wa ke zama bakon shirin bakon shirin shine masakin sakar da za a warware fashin baki
ku biyo ni a sannu waƙar matan ba a fara yi ba. Waken da muke ba mu kai wasu ba wasu ba su yi mu ba. An ku duba ‘yan yatsuwa za ku gaba daidai suke kai da kai ba. Duk mai mun suka malami ne ko bai mai yaze ba. Zancen zuci ban so ya fito ta makogwaro ba ga kalmomi baki ba zai iya ya faɗa ba. farfesan waka ba zai yi wa in manta.
More music at housesongs.com.